الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام شما أساتن دي قبات بمفد مجلسين نو بني نتارع مكي وانا مجلسين قومتين إن شاء الله قال ابن تيمية رحمة الله عليه هنا بياني أكن أيك محتسب أيك من حسبة من حسبة وأن أيك أكد وغامسة يا فاغمنا بياني أكن شيوا abu na farko da ake tsammanin muhtasibi mai hisba ya tsare shi ne kula da sallah sallar mutane ya tabbatar da yan ƙasa na sallah ta akwai aiki shi ne duk shugaban da za a zaɓa na farko abin da ake bukata ya tsare kenan ke tabbatar da ana sallah wa zalika anna salata ya ci gaba da cewa domin ita sallah هي أعرف المعروف من الأعمال itace a duk ayyukan da za a yi a gani to babu aikin da ya fi ta zama ma'arufi ba aikin da ya fi zama alkhairi in an ce al-ma'aruf shine ma urifa shar'an abinda aka san shi a shari'a to a cikin ayyukan ibada kakaf wanda mutum zai a zahiri a gani to babu kamar sallah da ita ake ganewa shi yasa magabata ba su kasance suna kafirta mutum akan ya bar wani aiki daga cikin ayyukan ibada ba in ba sallah ba haka magabata haka limamul marwazi ya rubuta a cikin littafin sa ta'zimu qadri salah cewa magabata ba su kasance suna kafirta wani idan ya bar wani aiki na addini ba ba ce sallah la yarawna anna tarkahu kufrun ghairar salah su kasance suna ganin wani abu da mutum zai ƙiyinsa ba a ɗauka cewa ya aikata kafirci in ba sallah ba in gane duk da saɓanin da ake da shi akan tarikus salati kaslan ko jahadan ko akwai wannan saɓanin ma'alumi ne sananne to sallah dai babu abin da aka fi sani a shari'a a cikin ayyuka kamar ta wa hiya umudul islami wa a'zamu shara'ihi kuma ita ce ginshikin musulunci kuma ita ce mafi girman hukunce-hukuncen musulunci wahiyar ƙarinatu shahadatai ita ce ake gwama ta da kalmar shahada guda biyu la ilaha illallah an tu'mina billahi daga nan sai mai an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa tashhada anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuqima as-salata sallah وإنما فرضها الله ليلة المئراج سنن سبو دم تسينتا الله مدوكين سلكي أن إراجي أجرن إراجي أكفر لن تاتا فأسوك ديتا أكسبا أسما أكفر لن تاما النبي صلى الله عليه وسلم ديتا وخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا واسطة الله يما جنا دم نسما أجمد سلا باتارد شابا تارد wani tsakiyar tsakiya ba babu duk ibadu ana aiko mala'ika jibrilu amma sallah kai tsaye Allah madaukakin sarki ya faranta ma manzon sama yana jin Allah Allah na jin sa bila wasifa ba dan tsakiya tsakanin su lam yab'ath biha rasulan min al mala'ikati ba Allah bai aiko wani mala'ika ya zo ya kama manzon sama sallah ba shi aka dauka aka tafi da shi aka je da shi can sama inda babu wanda bai ya taba zuwa sai shi daga nan aka farlanta masa sallah saboda girmanta saboda matsayinta sai mutum yanzu yana musulmi ya rika wasa da ita fala khaira liman tarakaha ba alkhairi ga wanda ya batta wa hiya akhiru ma wasa bihi annabi sama ummatahu karshen abinda manzo sama yayi wasiya ga al'umma suke sallah karshen abinda manzo sama yayi ma al'umma sa wasiya kamar da Imam Abu Dawud da Ibn Majah suka ruwaito hadisin Ummu Musa shi kuma daga ita kuma daga Ali radiyallahu anhu yace kana akhir kalami Rasul sallama as-salata as-salata ittaqullaha fima malakat aymanukum wasu mai ce kuyi sallah kuyi sallah kuyi kaffa kaffa game da Allah madaukakin sarki cikin abin da hannayenku suka mallaka sannan Imam An-Nasa'i ya ruwaito shi hadisin Ummu Salama wasiyyar manzo sama ta karshe ce ai sallah a kula da sallah sannan bai da lafiyan nan an yi sallah bai da lafiyan nan ya ji dan karsashi a jikinsa ya ce a kamo shi ya zo ya sallah wallahi babu alkhairi ga wanda ya bata وهي المخصوصة بالذكر في كتاب الله تعالى تخصيصا بعد تعميم كما إتشي وجه أكا كيبي تدى أنبتو باين في أشكال لتافن الله تخصيصا بعد تعميم إن أكا جمه كنشو كنشو مسلم شي أدو سي أواري تسبو دا مهم منشنتا كما يدى الله شواغ ملائكة جبريل باين يافد سوغا ملائكو سيقوم أساك فد ملائكة جبريل عليه السلام سبو دا مسلم سأوارين الله ملوك تنسلس كقوله سبحانه وتعالى كمن فدن الله تعالى ديشي أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة أتل ما أوحي من الك... إليك من الكتاب حبيبي تلاوة ما نفن تتبعي تتبعي أتل ما أوحي إليك من الكتاب هو دي كفتر أتل أي إقراء ككرنت ما أوحي إليك من الكتاب أبند أكمك وحي للتاتي ko utlu ma uhiya ilayka min alkitab ay ittabi ma uhiya ilayka min alkitab ma'anar da malam ibn taymiya yake nufi kenan nan ka bi abinda aka saukar maka na wahayi a cikin littafin Allah alqur'ani wato ka aiwatar da su abin nan allazina atinahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi cikin fassarorin da magabata in ban manta ba hadda ibnu abbas yace haqqa tilawatihi ai ittabi'uhu haqqa ittiba'i ku bi shi to daga cikin ma yuttaba'u akwai sallah ko babu kaga an ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ka bi ka aiwata ka aikata abinda aka maka wahayi a cikin littafi shaka ce wa aqimis sala kaga takhsisan bada e bada ta'mimi sallah tana cin ma uhiya ila annabi sama min alkitab sannan sai aka ware ta sai aka ce me wa aqimis salata sannan ka tsaye da sallah sai aka kuma karfafa sai aka ce in sai aka faɗi fa'idarta inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wala zikrullahi akbar malamai suka ce zikrullahi nan kuma shine sallah a wani kaulin i kaga an faɗi sallah so nawa utlu ma uhiya ilayka min kitabi ta shiga ciki wa aqimis salata ta shiga ciki inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari aka faɗi fa'idar sallah sai aka ce wala zikrullahi ay wala salatu sallah ta fi komai wala zikrullahi akbar Allah bausu ambatan Allah sallah kenan to sallah ta fi komai kaga zikra al-makhsusatu bi-dhikri fi kitabillahi takhsisan ba'da ta'mimin وقوله أتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة كو شيني والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة شن شيني والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة وأن سكي رقود للتاتي كما سكت عيد سلا تو التمسك بالكتاب با سلا أسكي كاجينا سكي سي أكدو سي كما أكشيمي وأقاموا الصلاة كما سكت عيد سلا وهي المقرونة بالصبر كما إتشي أكي هذا كده جوريا هذا سلا ده جوريا الصبر وبالزكاة أكا هذا كده زكاة وبالنسك كما أكي هذا كده ينكي ينكي لذا أيضا نيمان لادا وبالجهاد sannan kuma aka hada ta da jihadi fi mawadi'a min kitabillahi ta'ala a wurare da yawa a cikin littafin Allah madaukakin sarki ka kaulihi subhanahu kaman fadin Allah wasta'in nu bis sabri was salah kaga nan maqarunatun biye bisabr wasta'inu ku nemi taimakon Allah in kana son ka zama mai ibadar Allah to ka nemi taimakon Allah da sabr ta hanyar yin juriya wa bis salati na kuma ka rika sallah sallah takan magance matsaloli da yawa na ɗabi'u me yasa manzon sama ya baka ya faɗi cewa hadisin Bukhari da Muslim da sauran ashabu sunan manzon sama ya ce duk mutumin shedan yana zuwa ya kwanta ma mutum a bayan ƙeye shi ko yi masa kulle uku sai ya ce sai ya ce kai bacci fa inna laka laylan tawila ita baccin ka ai daren awanni ne kai ta bacci manzon sama ya ce fa idza qama fa idza istayqaza a wata riwaya fa idza nahada wa zakara Allah idan mutum ya farka sai ya ambaci Allah alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa azina li bi dhikri ko yi wannan addu'a to in hallat uqda shi kulli da ya kwanci wa idza qama wa tawadda'a in ya tashi kuma yi alwala to in hallat uqdatun shi wani kulli na biyu sake kwancewa wa idza qama wa salla idan ya miƙe yi sallah in halla in hallati al-uqadu thalath kulluha duk kullun sai ya kwance duka gabaki da manzo sun ce fa yusbihu nashitan sai mutum ya tashi yana jin wani karfi ba zai jin kasala ba mustarih al-bal zuciyar shi mai yalwa bai jin haushin kowa wani farin ciki kawai zai ji yana sauka a zuciyar shi sakamakon wannan abin da ya to kaga sallah kaga wasu inu bi sabri was salah an hada sallah da da juriya wa qawlihi subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakka aka hada sallah da zakka ko ku bada sallah kuma ku bada zakka wa qawlihi da kuma fadin sa subhanahu wa ta'ala inna salati wa nusuki ko da kuma fa salli li rabbika wanhar an hada sallah da yanka wa qawlihi subhanahu ashiddau 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum siffar masu imani yadda take a cikin attaura sahabban manzon sallama رحماء بينهم أشداء على الكفار سنا ما سنن تام عنا إيه سنة أنن تام عنا ما تسسو تامس إنسان هدسو أوجن أفجن فاما رحماء بينهم أما أتكان جونن سنة توسيا مجونا سنة نون رحمة أتكان جونن تراهم ركعا ذاك جنس سنة سلا سنة ركوع سجدا كما سنن سنة سجدا kaga a jihadi wa qawlihi subhanahu idza kunta fihi a sallah a cikin jihadi aka faɗi sallah a jihadi wa idza kunta fihi idan kai ya ma'aikin Allah ka zama a cikin su wannan kai nuna din ta shafa manzon sama ne shi kadai daga manzon sama ba za a take yin yin wannan sallah salatul khawfi ba a kowaye kunta nan ai wa idza kana al imamu idan lima idan akwai shugaba na jihadi fa aqamta lahum as-salata kuma zaka tsaye da sallah a cikin su a yaki to faltakum qa'ifatun minhum ma'aka to sai ka kasa mutane gida biyu a samu wata jama'a ta zama tare da kai ko wal ya'khudhu aslihatahum faltakum qa'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum duk da haka ba suna cin sallar su rika makaman su eh soja ya rike bindiga shi ba shi yana sallah kuma shi ke ya dana ta seta ta yana sallah ga ta nan a sete yawwa in ta kama a cikin ruku ya harba ya harba in a cikin sujada ya harba fa idza sajadu idan suka yi sujada fal yakunu min wara'ikum sai su koma baya wal ta'ti ta'ifatun ukhra sai a samu ta jama'a ta daban lam yusallu ba su salla ba فليصلوا معك ثم تسجدون سامرك على وليأخذوا هذرهم وأسلحتهم ثم كي كبا كبا هذر كينا كسرك أسلا كوي شي كينا سشغلت دوهم ود الذين كفروا تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بورن سشين سجقوا ربكنا شكين زي سمكو كفاء ليقوالا أجنن أنا فدا من استرتاجيات جهادية yadda ake yaki a musulunci sojoji haka ake koya ma sojoji a nan ila qawlihi fa idza ma'anantum fa aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta fa idza ma'anantum idan kuka samu natsuwa ba yaki kuke ciki ba fa aqimus salata to ku yi ta sallah dai inna salata domin ita sallah kanat kitaban mawqutan ta kasance maktuban abun wajabtawa akan mummune mawqutan kuma wanda aka malitta aka sama lokaci kowace sallah tana da lokacinta yanzu ba za ka tashi ka ce za ka je kai hajji ba sai dai hajijiya saboda ba watannin hajji ake ciki ba to haka sallah mutum ba zai je ya sallah a lokacin da ba lokacinta ba haka ibnu mas'ud radiyallahu anhu ya faɗa mun gane saboda haka sallah ba a bar wasa ba ce ita ce farkon abin da muhtasibai duk wanda aka nada su al'amru al'amiruna bil ma'rufi والناهون عن المنكر من قبل الحكومة daga hukuma abinda za su rika sa mutane su yi in kuma akwai wasu waɗanda ba hisba ba waɗanda suke wakilta 'yan hisba suke irin aikinsu to su ma abin da ake umarta su ke ke yan agaji aikinsu na farko su kula da mutane a masallaci su seta sau in wani yana wani wani abin da ba daidai ba a masallaci su gyara masa ka gani wa amruha a'zamu min an yuhata bihi al'amarin sallah ba za ka iya ke kewa ka ga magana maganar yahya al-qurtubi dari ko inna salata khatuha azimu wa babuha qussa bihi ulumu ko kila hiya 12 alf mas'ala mawjudatan fi kutubihim mufassala ko قد جمعت طهارة الأعضاء الفم بلا شك ولا انتراء ذكر ذا محمد بن العربي خزانة العلم وقطب المغرب هذا ce matsalolin tsarki kawai tsarkin gabobi akwai matsaloli dubu daya in ka san su ka san sun baka san su ba ka ita ka ce ba su ba ha na taba jin wani yana cewa wai ina ba su to kai dai baka san su ba amma akwai su so da ka gayi nan nan malamin taimiyya ya tabbatar mana cewa amruha azamu min an yuhata bihi ay an yuhata bihi ilman bai yi yiwuwa ka ce duk wata matsala ta sallah wallahi ka gama saninta ana nan wata rana sai a maka tambayar da baka zata ba kuma abin kila faruwa yayi فاعتناء ولاة الأمر بما يجب أن يكون فوق اعتنائهم بجميع الأعمال كلد شواغبني ذاتي دئتا سلا فيا وجب يزم سمن اعتنائهم بجميع الأعمال kular da za su yi ma kowane aiki sallah kula da sallah shi ya wajaba shugabanni su daga a kula da shi a kula da limamai a kula da ladanai a kula da lokutan sallah a tabbatar da mutane masallatansu masallatai ne na sunna masallaci ya zama babu kabari a cikinsa hakkin gwamnati ka a sallah a masallatan da aka gina kabarbara a ciki in akwai kabarin sai a duba a ga waye riga idan kabari ya riga a busa masallaci idan masallaci ya riga a ɗauke kabari a canza mushi wani waje sannan a ci gaba da sallah a zaɓo limamai waɗanda suke amintattu malamai makaranta ƙur'ani masana fiqh masana sunna masu bin sunna su rika ma mutane sallah limaman da za su iya karantar da mamunsu ba limamin da da ya gama sallah shi kenan sai tattara malumalin din shi ba shi kenan sai wata sallah in ta zo a'a liman malami daga cin haƙƙin liman wajibin liman ga mamunsa ya karantar da su ba limamin da kawai zai zo shi kenan a ya gama sallah assalamu alaikum wa rahmatullah in nasiha wannan ba zai iya ma mamunsa ba balle ya sa musu littafi ya karantar da su ba daidai bane wannan naɗa limamai malamai ka duba saudi arabia cikin alkhairinta ba za ka je ka ga limami a unguwa ɗan masallaci ɗan ƙarami ba za ka ga limamin banza ba duk da yadda masar take duk da yadda masar ta zama cikin alkhairinsu wallahi ba za ka je ka ga limamin da bai iya karatun qur'ani a masar ba duk kankantar masallaci za ka ga liman ya iya karatu idan masallacin baya ƙarƙashin auqaf to su mutanen wajen za su ɗauki nauyin limamin ɗalibanmu na nan na najeriya nan da yawan su limamai ne a can suna yin sallah a zahar da la'asar da ko da ba su hawa mimbari sai hudu ba juma amma sallolin nan hafzu salawati su suke jin sallah ana samun ka kai aran ma ne ka sai su yanka maka albashin da a najeriya mai na bulbucin ba zai sama ba kuma masallacin ke yanka kuɗin masallaci su masallacin mutanen masallacin su ne za su an ban labari da wannan tafiyar da na yi wani ɗalibi ɗan najeriya aka buga aka aka aka wani wani wani shi ya kai shi wani masallaci ya kai shi aka ce mai ana buka shi ma yana da masallacin shi aka kai ya kai aka ce ya dala ya samu mu wani masallaci liman shine ya mishi magana ya je samo shi ya samo shi ya kai shi kenan sai ya aure yana can aka ɗora mashi aure a nan Najeriya shi wanda ya kai shi ne sai ya samu mutanen masallacin ya ce musu kun san wai limamin ku yi aure wani irin aure su suna ya za a ce yi aure har ba a ji ba ce ai yi aure matan ma yanzu ana shirye-shirye yadda za ta to wallahi ba su suka sa shi ba har an je aka kama mishi gida aka sai su tun da kayan miji ke za ka yi komai kuma har da injin din wanki za ta zo ta yi wanki da kanta ne a kasashen laraba wacce mace ce za ta sa hannunta a cikin omo da sabulu ta ma wanki da injin din wanki katoto a bayi duk gidan da ka je akwai injin din wanki magana gaskiya ake yi duk kaya da ka sani ana sa daki wallahi suka sai mu bawon Allah nan bai sani ba aka ce komai kawai zuwa aka yi aka bashi receipt aka ce je kamfani kaza je an shi kaya a ce to kudin kawo mata fa ai an ce za ta zo an sai ticket ne aka ce ai ba a sai ticket ba mutum ɗaya ya ce ya sai ticket ticket din jirgi da a ɗauko ta daga nan Najeriya kowane gari ne ban sani ba a kai ta mata haka kuma aka yi to haka suke amma mu liman wuyan liman wani limamin wallahi talla wuyan shi kaman kaman kaman kaman kaman markin lema saboda wahala muna da aiki wallahi ba mu faɗa ma kanmu gaskiya ba wallahi sai sai an manta da tarihin kuma ba wanda suke da wannan sai mutanen arewa Legas nan in ka tafi Legas ko ka je kudu wallahi ba haka suke yi ba amma nan arewa za ka yi mamaki kuma wanda za su zo kake yake limamin yake jin su sallah kai mamakin su kaga wani miloniya ne matsalar limami wani zubin za ta zo ta taso wani limamin dubu ashirin dubu talatin wallahi sai an ji a gari haka miki sai an ji a gari to ina kula da sallah mai jan ku sallah shine walakantacce wani ma so yake yana irga kayan shi yage wani sabar yage yayi wata liman ya sabuwar riga in an yi sa'a akwai wani mara kunya ma sai mai izgili kaga muna da aiki to ba haka ake yi ba dole sai mun gyara wannan duk karatu take ana faɗi ne mu mu ji a ran mu cewa wace wani irin canji zamu ba al'umma ba kawai shi kenan a ji wani wani ma ya dauka abin dariya bane ba abin dariya bane duk inda kai tafiya ka je kai yawo ka dawo sai ka ga wani darasi sai ka fahimci mu a wannan bangaren namu da muke ciki wallahi mun shiga uku rayuwar da muke ba rayuwa bace ta gaskiya kage shine wannan ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله شيء سيدنا عمر بن الخطاب يكي ربو تاما قمنو ننسى عمال جمعين عامل قمنا yake rubuta musu yake cewa inna ahamma amrikum indiya salatu lalle lamarin ku da yafi kowanne muhimmanci a wajena shine sallah man hafizaha wanda duk ya tsara sallah al-imam ibn abd al-barr an-namiri rahmatullahi alayh a cikin al-istizkar yace hafiza shine ai alima ma la tatimmu illa bihi min wudu'iha wa sa'iri ahkamiha shine hafiza wanda ya tsara sallah me ya tsare hafiza ya kiyaye sallah shine ya san ilimin sallar da duk abin da sallah ba za ta cika ba sai da shi na alwala da tsohon hukunce hukuncen sallah shine hafizaha ko man hafizaha wanda ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha kuma ya tsare ta ibnu abdul bar yake cewa fatahtamilu al-muhafazatu على فتحتمل المحافظة على أوقاتها والمسابقة إليها أنا لوكتي لكم رجيجينيا شيني حافظ عليها حافظ ينا بمبا تامن سكان حفظها لكم حافظ عليها مغاني شان حفظها سنم كنشو كنشان سلت شيني حفظها حافظ أري تدين تألوكتي مغاني تو شيني wannan to duk wanda ya kiyaye sallah ya san hukunce hukuncenta kuma ya tsare ta hafiza dinahu to ya tsara addininsa wa man dayya'aha duk wanda ya toza sallah kana lima siwa ashadda ida'atan to sai ya fi tsananta walakanta wani abu ba sallah ba duk mutumin da sallah ba ta da muhimmanci a wajensa to sai ya walakanta komai to ka kalli rayuwar mu yau yadda muke ciki ai sallan muka walakanta shi yasa komai bai da muhimmanci a wajen mu komai bai da muhimmanci a wajen mu to kaga muna da aiki na gyara sosai sayyidina Umar abin da yake rubuta mu gwamnonin sa kenan cewa su kula da sallah su tsayi da sallah su kula da sallah shi yasa ranar da aka soke shi yana kwance da asuba aka masa wannan aika aikan amma da aka zo sallah a zahar yana tambaya yana cewa an yi sallah sai na umar hankalin shi baya kwanta sai an zo an ce masa ai an yi sallah sannan sai hankalin shi kwanta la'asar ta zo haka sai na umar yake tambaya an yi sallah sai ce masa an yi sallah sannan sai ya farin ciki yana kwance ga cikin shi a buɗe an huda mai hanjin shi uwar hanjinsa an huda ta amma yana tambaya an yi sallah to kaga al'amarin farko kenan na أهل الحسبة رواه مالك وغيره الإمام مالك رحمة الله عليه يروي تون رواية عن الموطأ شين عشرين شدة هو حديثي نشدة عن الموطأ كتب أتكن كتاب أتكن أتكن كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة شين يعني باب بقوة عن الموطأ لو كنت صلى سودا كأكيا صلى idan gwamnatin ku bata kula muku da sallah ba ku kula da ita gwamnatocin mu ana zaben su ne don su yi wa mutane titi su yi wa mutane su ba mutane ruwa su gyara asibiti su gina makarantun boko daga firamare zuwa jami'a su yi mai sauran ɗayan ma su ba da wutar lantarki ko shi ke su ba da tsaro shi ne abin da kuke ake zaben gwamnati a kai ko amma ba ruwanta da addini ta ce haka ta rubuta ta yadda da shi to tunda sun ce ba ruwanku da addini ku da da ruwanku da addinin kun san idan kuka tafi aka gama ba ku wutar lantarki aka ba ku ruwa amma ba ku yi ma Allah addini ba to wannan wutar da kuka sha ta a duniya ita za ta sha ku a lahira ita ce ka'idan mana so daga sai ku tsaya ku yi wasa in gwamnatin ku bata kula da addini ba to ku kula da addinin ita ce ka'ida kage a masar suna da wazaratul awqaf koyaushe suna da hukuma ta kula da addini to akwai masallatin da ba a ƙarƙashin awqaf suke ba dan awqaf din wanda zuba ana akan samu san zuciya to zaka ga yadda suke kula da masallatan su suke tsari suna da tsarin su ne kyau kamar mutanen Lagos bacin suka je suka ga Lagos nan nan Lagos sun ka je Lagos in ka ga yadda suke kula da masallatan su da limaman su da ladanan su da duk wanda ke da hidima da masallaci wallahi sai ka sha mamaki kuma abin da yafi bani mamaki sai ka ga ɗan arewan mai in sun je shin sai haka suke sun koya shi dama ɗan arewa an ce baya abin arziki sai ya ba gida i bi abin arziki sai ya ba garin su in ya tafi wani waje sai ya je inda suke tsaramu sai ka ga yana abin arziki amma ma damar yana gida to sai tsiya Allah shirye mu Allah da hikimarsa ya san yadda ya zaɓe mu muka zauna a wannan bangare kuma muke da irin waɗannan miyagun halaye kuma tuntuni magabatan mu sun faɗi waɗannan abubuwa ba mu muke faɗi ba kuna ganin laifin sa'adu zungun kuna in kun ga laifi na ku da na faɗi wannan magana ku ga laifin sa'adu zungun eh kasida shi doguwa arewa mulukiya ko jamhuriya a cikin ya faɗi halayen mu malam ma'azu hadeja ya faɗi halayen mu duk waɗannan waƙoƙin an yi su shekaru fiye da hamsin da biyar zuwa sittin da suka wuce sun faɗi duk waɗannan ɗabi'un namu miyawu su da kami makan mu faɗa ya nemi mu gyara mu sa makan mu azama ta cewa za mu gyara mu ne maruwata shi yasa ko sadaka ake cewa a bada ɗan arewa to ji yake ba da shi ake ba ji yake ba da shi ake ba da wani ake idan malami yana wa'azi a kula da malamai to dan arewa ne zai fara ji a zuciyar shi malamin yana makan shi kankan ne idan limami ya tashi yana wa'azi to dan arewa ne zai fara jin cewa ai limamin nan da shi shi yake nufin amawa kage ina za mu tafi saka Allah shirye mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته